بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو muna ranar lahadi sha tara an shigo daren ashirin ga watan bakwai hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu miladiya haihuwar isa annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta talatin da shida duk da yake mun shigo cikinta ba mu karasa bayani ba lokaci ya muna halinsa don haka insha Allah a yau da yarda Allah za mu tashi a aya ta talatin da biyar zuwa ta talatin da shida muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin abubuwan da za mu gabatar har mu bar wannan duniya معلم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayanin usuluddini wal akhlaq addini ya kasu gida uku na farko abin da ya shafi aƙida da imani na biyu abin da ya shafi ibada na uku abin da ya shafi mu'amala to waɗannan abubuwan asullansu ba su canzawa babu annabin da zai zo ya canza wata ƙa'ida ta tauhidi ina fatan an fahimce ni sannan kuma babu annabin da zai zo ya ce a daina ibada a bar sallah a bar azumi ko zakka an gane sannan babu annabin da zai zo ya ce ɗabi'o'i na gari wanda akwai tsakankanin mutane ya canza su waɗannan ba sa canzawa a kowace shari'a a kowane zamani a kowane lokaci waɗannan abubuwa ba sa canzawa shi yasa in muka kalli al'ummomin da suka gabace mu dukkan mafi yawancin abubuwan da suka zo ana an umurce su da wannan wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون باسو تنزوا تعالى واعبدوا الله كبوتا مع الله أمرنا فرقو واندزوا أتيا القرآن كنا in mun ka ɗauki tartibin da aka yi ma alƙur'ani daga fatiha sai a shigo bakara to umarni na farko da Allah shine a bauta mishi domin mi domin ita ibadan nan shine dalilin da yasa aka halice mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu da haka wanda yazo bai bauta ma Allah ba halitta shi ba ta da wani amfani ina fata an fahimce ni shi yasa ɗaya daga cikin salaf yake roƙon Allah kullun yake cewa Allahumma shghilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli yace ya Allah ka shagaltar da ni da abin da ka halicce ni saboda shi menene Allah halitta da Adam saboda shi ibada ya ce Allah ka tsare ni in shagaltu da abin da ka halicce shi saboda ni duk abin da a cikin sammai da ƙasai an halicce shi saboda ku sai zaman to kun bar abin da aka halicce ku shine ibada kun shagalta da abin da an ka halitta saboda ku ita ce duniya an gane huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min duk abin da a cikin sammai da ƙasai an hore shi ne saboda ku amma yanzu duniyar muke bauta ma mun bar yin Allah da halicce mun bar bauta mishi kaga wannan ita ce banna ustazu doktor ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsirin alkur'ani da ke nan ƙasar afirka shine dr kabir yunus da yawan ɗalibai ba su san shi ba bawa allah ya zamna a nan niger ya yi karanta suwa a university de sai sannan kuma ya yi karanta suwa a nan markaza ta soni ya zamna niger shekara da shekaru amma saboda ba a san matsayinsa ba ba a san iya iliminsa ba ba an fara da shi sosai ba har ya bar niger sai da aka gano mutanen Kano suka karɓe abin su kayan su da ma aro ne malami ko ba haka ba suka karɓe abin su babban malami ne daga cikin ya kamata a sa cikin so manyan manyan malaman duniya yana da littattafai da dama ya rubuta usulut tafsir wanda kulliyatu da'wal islamiyya al'alamiyya ta Libya ita dauki nauyin buga shi kafin kuma yanzu a sake sabon bugu sannan kuma yana da littattafai da dama ya rubuta tafsirin alqur'ani wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Libya Dr. Mas'ud al-Wazili an kai mai tafsirin nasa ya zama to daga cikin wanda za su yi muraja'a ya rubuta littafi cikin usulul fiqh sannan kuma ya rubuta littattafai da dama daga cikin littattafan da ya rubuta akwai al-manhajul bayan manhajul bayan al-qur'ani a cikin wannan littafi sai ya zo cikin karshen shi sai ya kawo wato manhajul qur'an fi bayan al-ahkam yadda al-qur'ani yake bayanin hukumce hukumce to sai ya dauko yace wani wuri al-qur'ani wato yubayyinu al-ashiya tabyinan mufassalan yana bayani ya rarrabe abubuwa kamar gado ya bi shi dalla dalla daki daki amma waɗansu abubuwa ja'a mujmalan sai ya kawo ta a jimilce kamar sallah sai kawo ta a dunkushe sai ka koma a dunkule sai ka koma a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan zaka gani wa aqimus salata wa atuz zakata ina zaka kano bayani sai ka koma cikin sunna nan ya kawo shi mujmal at-tafsil wal bayan ya'ti fi sunnah ina fata an fahimce ni sannan kuma kamar zakka an ce a bada zakka wa aqimus salata wa atuz zakka ya za a bada zakka yana daga cikin manhajul bayan alqur'ani ajmalaha wat tafsil ya'ti fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam da haka wannan babban malami ne ya kamata dalibai da suke sayar littattafai in su ga littattafan sa su rinka saya domin yana da wato bayani sosai ina fata an fahimce ni don haka i'budu al'amru yaqtadi al-wujub dole a bauta ma Allah subhanahu wata'ala an gane ni to nan sai malamai suka ce babu iskali domin a wani lokaci in an kai umurni mun ce in Allah ya yi umurni na ya zamantowa wajibi amma sai an samu karina wadda za ta iya juyar da umurnin ya koma ba wajibi ba ko ba haka ba aqimu salata Allah ya umurni daga sama zuwa ƙasa sallah ta zan ta zan wajibi an gane ni to amma anan sai mu dubi ibada wadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni da ita tana iya ɗauka abubuwa guda biyar an gane ni na farko akwai abin da Allah ya umarni ya zamanto wajibi dole sai an aikata an gane abu na biyu akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni amma ba wajibi ba ne mandubi ne ko mubahun an gane ne an umarce ka ba umarni na wajibi ba sannan daga cikin ibada akwai abin da aka ce ka bari barin haramun shi ma ibada ne ina fatan kuna fahimta ta sannan kuma barin abin da ya zama to makruhi shi ma ibada ne mubah ka aikata shi tare da niyyar ka samu lada Allah zai baka lada cin abinci mubah ne amma in kai niyyar zaka ci abinci don ka ji karfin bauta ma ubangiji ya koma ibada da haka da ita ibadan nan i'budu tana ɗauka abubuwa wato guda biyar tana iya zamantowa wajibi tana iya zamantowa mustahabbi ko mandubi tana iya zamantowa muba tana iya zamantowa haram ka aikata abu an umurce ka in baka aikata ba kayi ibada ko makruhi ka bar shi in ka bar shi ka bauta ma Allah subhanahu wataala don haka dukkan rayuwar dan adam ibada ce babu abinda ba ibada ba mu fahimci wannan da kyau kenan ta tarihi al ahkamul khamsa dukkan hukumce hukumce shari'a suna cikin ibada wannan babu iskali gare shi to sai wani ce a to an ce shi umurni ayi ibada wajibi ne a'a cikin ibada akwai nau'uka da yawa don haka umurnin da aka yi kowane nau'i zai dauki wato hukuncin sa lokacin da an ka shiga cikin shi kamar sallah aqimus salata ku tsaya da sallah ko ba haka ba yin sallah karan kan shi menene wajibi ne amma cikin sallah akwai abin da as-sunna akwai abin da mustahabi akwai abin da afarilla dan ku gane wannan da kyau ibada tana da rukunai guda biyu inji malamai na farko shine kauna za ka bauta ma Allah cikin tsananin ƙauna rukuni na biyu shine ganin girman Allah al'azamatu wal mahabba kana ganin kima Allah sannan kuma kana son Allah malamai suka ce in ibada ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai za a samu matsala domin in akwai so babu girmamawa sai zamanto akwai matsala kana ganin kenan kun zan ɗai ko ba haka nan bane eh sannan kuma in akwai tsoro girmamawa babu kauna sai zamanto kana yin abin da ya cikin tsoro a'a ka bauta ma Allah kana kaunar ubangiji kuma kana ganin girman ubangiji to wannan shine cikakken abin da ake bukata Allah ya ganar da mu da haka ibadan nan an umurce ku banza tassa an ka umurce ku a Allah ya hudi wato ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ashe in ana yin ibada ana samun takawa ko ba haka ba in mun dauki fassara wadansu malumai la'allakum tattaquna Allah in muka dauki wata fassara la'allakum tattaquna an-nar dan ku kare kanku daga wuta ce sai an kace ku yi ibada an gane ni ko ko la'allakum tattaquna al-ma'asi dan ku kare kanku daga wato fadawa a cikin sakon Allah subhanahu wata'ala wannan shine illa wadda Allah ya umurce mu amfanin da zamu samu kenan ba wai an ce mu yi ibada bane don babu wata bukata amfanin ibadan nan ba ga Allah yake ba zai dawo gare mu la'allakum tattaquna bakin ku abinda ake bukata shine a samu tsoron Allah ko akwai abinda shi shi wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wattaquni ya ulil albab ina fata an fahimce ni a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma dalili saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dalilin da yasa shi kaɗai za a bauta mishi ko ba haka ba duk inda ya kawo cewa a bauta masa sai ya ce shi ne ya halicci komai shi yake ba kowa komai an gane ni shi ya halicci komai komai mallaka shi ne sannan kuma shi yake ba kowa komai kuma bai bukatar komai ga kowa to wata ta bauta ma duk wanda zaka bauta ma wanda ba Allah ba ba shi ya halitta ba ko ba haka nan bane ba shi ya mallaki komai ba shi yasa kullun Allah zo da zancen ibada sai fa siffofin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون شكو ألا غافل بني يجيب المضطر إذا دعاه إن فتأم فمتين قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون duka waɗannan ayoyin Allah na tabbatar da cewa tunda shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki komai shi kadai yake da izinin ya bada dama a aikata abu ko ya hana wa ya kamata abi kaga wannan zai ƙara maka tauhidi da imani kaji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu wala tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani abu kada ku hada Allah da komai dan mi kuma Allah ya hana ai shirka saboda sharrin ta da bala'in ta da azabar ta zai dawo ne gare mu dan ka kafirce ma Allah Allah subhanahu wataala ba zai ba zai cutu da da saba mishi da kai ina fata an fahimce ni in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr luqman ya ga madan sai ce inna shirka la zulmun azim sannan kuma dalilin da su aka hana kun shirka saboda kar ku shiga wuta ila abadil abidi na karshen hasara kenan inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار da haka dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ce ka ai shirka kenan yin shirka shi ne sa kai hasara ta ƙarshe kada ka yi shirka kada ka yarda a yi tare da kai kada ka taimaka abin bakin ciki a nan Nijar da muke ƙasa ta musulmi ana cewa ka turban na fursan musulmi satin da ya gabata nake jin yan bori za su yi buge-bugen su a nan cikin ƙasa a nan ya mai za a yi sannan za a je sauran wasu jihohi na Nijar kamar yadda aka saba irin masalata da can abin da muke suna cikin maradi kuma suna da kuɗi waɗanda ake keɓe musu saboda su yi wannan aikin nasu amma musabaka ta alkur'ani ba ta da wani birije na musamman a ƙasar da katrovendizan fursan musulmi karce karce ya faɗi sun kai karce goma sarkin yan bori na nijar gaba ɗaya ya faɗi na ji wannan da kunne na ni ba yace kuma hukuma tana taimaka musu kuma karce karce za su yi kuma duk shekara suna yi yarda da wannan abin ka yarda da abin da za su faɗa kafirci ne ka taimaka ko ko ka zo ma ka halarce shi za a yi kwana arba'in ba a karɓi sallaka ba amma mutane suna aikatawa ina fata abu ce yaya za a yi kasar da katrovendizin na furusan musulmi ne a ce yan bori suna da burije saboda tsoron turawai wannan shi bature abin da ya ɗauki bori da kafirci sai a ce mai kirciyar an gane ni amma sauran abubuwa na musabaka da ba sai a ce to waɗannan abubuwa ne da su shahi addini le Niger ya tamfe yi layi ƙasa ce wanda babu ruwantar addini ka zo ta sabuwa Allah ya gyara muna Allah ya ce to wabil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu waɗansu malamai suka ce wabil walidaini yana da alaka da fi'ili ne mahzufin wa ahsinu bil walidaini ihsana waɗansu malamai suka ce a'a nan ahsinu wato ba zai dace da shi ba ya kamata a ce wa wasa bil walidaini ihsana kenan Allah ya yi wasiya a kyautata ma iyaye saɓani ne tsakankanin malamai shin domin ahsana ila shai ake cewa ba a cewa ahsana bihi ahsana ila walidaini ya kyautata ma iyayensa amma ba a cewa ahsana bil walidaini a larabci ba a yi haka amma malaman luka suka yi saɓani wasu sun ce huruful jarri ya tanubu ba'dhuha an ba'd kamar malaman wato me yake suna kufa suka ce wani harfin jarri in yazo yana iya wurin wani ba gana ta kare wanda suka ce a'a malaman basra sai dai mu yi tadmin su malaman kufa suka ce yanubu ba'dul jarri an ba'd su kuma malaman basra suka ce a'a sai dai fi'ilin ya dauki wata kenan don haka ba mu iya cewa wa ahsinu bil walidaini sai mu ce wa wassa bil walidayni yayi wasici zuwa ga iyaye an gane wannan magana ce ta malaman lugha akwai sabani amma dai wani wuri waɗancan suna da gaskiya wani wuri waɗancan suna da gaskiya sai mu kalli siyaki da dalili ba akwai kawai haka za mu karɓi magana ba don annabi yusufa ya ce wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn bai ce wa qad ahsana ilayya ba Allah ya ganar da mu wa bil walidaini ihsanan iyaye Allah ya ce a kyautata musu matuƙar iya kyautatawa duk abin da bai saba ma Allah ba to zaka aikata musu haƙƙi na farko haƙƙi na Allah haƙƙi na biyu haƙƙi na iyaye sai kuma mata idan suka yi aure to haƙƙi na biyu haƙƙi na miji yana daga cikin abin da ba mu ganowa mace lokacin da ta yi aure to haƙƙin da ya kamata ta fara fitarwa bayan haƙƙin Allah haƙƙin mijinta da haka ku iyaye ba a sa ku goggoriyo ba da kokowa sai kun nuna ku ne kuka haife ta wannan zai kashe mata aure an gane wannan da kyau da yawan mutane sai ga mutum ya bada ƴata aure yana son kuma ya ci gaba da mulkin ta kuma shine zai tsara yadda za a yi to wannan ba za a yi zaman lafiya ba yadda aka baka kai ma kana tafiyar da matar ka yadda kake so bisa ga doka ta addini haka zaka bari mutum ba don ka fi shi matsayi ba ko dukiya ka ce a'a to in kai haka nan ɗiyanka ba wanda zai iya zama tare da su an gane wannan wa bil walidaini sheikh ibnu usaymin na ga muku ya kawo ta ka'ida yace tarkul istifsal في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال wanda wannan ka'ida ce usuliya ba shi cikin bayanan shi ya kawo ta wai ma'ana duk lokacin da aka kawo wata kalima ko ka'ida sai ba a fayyace ba aka bar ta dunkule to ana nufin gaba daya da Allah ya ce wa bil walidaini bai ce in kana musulmai ne ba ko kafirai ne shi yasa mai risala ya ce walau kana kafirai ko da sun kasance wato kafirai kaga shi ya kawo wato wannan ka'ida amma a dunkule ihsanan Allah subhanahu wa ta'ala yace ku kyautata ma iyayenku to wannan zamani kuma muna cikin lokacin da kyautata ma iyaye kun ga dai hali ya kasance kullun yanzu abin da turawa suke so su dauke wato wannan haƙƙi da Allah ya ba iyaye sai ya zamanto ba gaba ba baya ba shugaba yau da zaka dauki hadisan ayoyi na alqur'ani dauki ka gani da ka zo ka iska haƙƙin Allah haƙƙin iyaye zaka iskewa inna shirka la zulmun azim wa wassayna al insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahan وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا من أولادكم من إملاق gashi nan ayoyi da alkur'ani gashi nan wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ina muka da waɗannan ayoyi to amma duka turawa sun san ba a halaka sai ya zamanto mutane sun daina ganin kima iyayensu sai ya zamanto gaba ba ta daraja to lokacin nan za a halaka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan rututu hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda shi yace ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad sai ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen jihadi domin sai an tambayi izini sabanin waɗansu daga shi nan sai mutum ya zo kawai ce shi jihadi zai shiga babu ilimi babu wata ka'ida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqala a hayyun walidaka iyayenka suna da rai qala na'am suna da rai qala fa fihi ma fajahid ka tai kai jihadi cikin iyayenka ka dibi girman iyaye jihadi haƙin wani haƙin Allah to yanzu shi me yasa aka ce mai ya tayi zuwa ga iyayen shi bai da wanda zai kula da iyayensa jihadi kuma akwai wanda zai iya zuwa matsayinsa dibi haƙin iyaye ma jihadi jihadi wa an kace a'a sannan kuma fa fihi ma fajahid turawa suna ganin da an ce jihadi a musulunci shine a dauke takobi kaga ashe jihadi shine kai kokari ka yi iya kokarin ka jima Allah subhanahu wataala da domin da inda zama fassara shi da yaki da sai mu ce ka je ka kashe su ko ba haka nan bane yana da kyau mu gane waɗannan mustalahat wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Nasa'i su ruwaito wannan hadisi ina fata an fahimce ni sannan kuma wata riwaya ta Imam Muslim ba ma haka sai ba ta fayyace aqbala rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya fuskanto manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala yace ubayi'uka ala alhijrati wal jihad nayi ma bubaya akan hijira da akan jihadi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal min walidayka ahadun hayy shin ɗaya daga cikin iyayenka yana da rai qala na'am bal kilahuma yace a'a duk biyu din suna da rai qala fatabtaghi al-ajra min Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin kana son lada a wajen ubangiji domin nan tabtaghi al-ajra an shahi al-hamzatul istifham afa tabtaghi al-ajra min Allah kana neman lada a wajen Allah qala na'am yace sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma ka koma zuwa ga iyayenka ka kyautata zama tare da su hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace yadda al'amuran suke kai hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana akan minbari yattaka sai ce amin yattaka yace amin yattaka minbari yace amin bayan wannan sai sahabbai suka tambaye shi riwayoyin sun zo daban-daban daga cikin riwayat raghima anfu rajulin an gane ni ko rughima anfu rajulin duk yana dauka zukirta indahu zukirtu indahu falam yusalli alayya an ka ce Allah shi waddan wato asalin raghima anfu ko rughima anfu an turmuzar da ko hancin shi ya turmuza ga ƙasa ka ku sai an ce hanji ya turmuza eh ka kasanci kenan makiya yanzu sun ka kai ka ƙasa za a danna kanka ko ba haka nan bane to ka kaskanta wanda an ka ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gunsa bai ce Allahumma Allahumma salli alaihi ba da an ce Muhammad sai a ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saki an ka faɗa bai yi ba to wanda mutum an kaskantar da shi wa raghima an fu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah an ka ce ya kaskasta ya lalace ya tambade ya ragaice ya koma baya mutumin da watan ramadan ya shigo bai yi aikin da za a gafarta mishi ba har ramadan ya wuce mu ko gabanin yanzu ramadana yayi kusa akwai matsala ko akwai ko kadan ne suna nan yanzu haka mutun ya ce wai wajen abin ga doctor da yawa yanzu duk za su je su amso abin nan ordonance ce to ka san mutanen nan in baka azumi sai kaga su ba abin ga ya rubuta mai ordonance sai doctor ya rubuta yana da estoma gravement malade shi kenan sai shi kenan da ya zo ci abincin shi wai an ka ce wani lahiya sai ce likitoci sun ka auna ni tunda su specialist na to a tattara ma waɗannan ordonance ordonance da consultation da an kai ba in kan mutu a sa masu cikin kabari in ka zo ka ba mala'iku haka za a yi tunda kuna gudun yan azumi musulmi ya kuma yana gudun azumi yana gudun ibadar Allah subhanahu wataala kai ka ji tir da mutumin da bai yi abin da za a bauta ba za a gafarta mishi ba diba ga shi nan dibiyar da mutane suke cikin watan ramadan ana kokarin ibada mutane suna kokarin gudu internet kallon balo kallon tele duk wani ma ramadan kin azumin da yake yi amma ina saboda in akwai match bayyin sallah biyar dole sai ya kare match kallon match mutum da azumin sa ga hirace hiracen banza ga kallon balo ana son karatun alqur'ani halarta wuraren darasi da tafsiri da sallar qiyamul layl da komai amma ina mutane suna can kamar dai ba watan ramadan ba Allah ya sauka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة tir da mutumin da ya iske iyayensa har girman su ya kai yana da damar da zai taimaka musu ba su zamanto sanadiyar shiga shi aljanna ba falam yudkhilahu aljanna ba su sanya shi aljanna ba ba su za su sanya shi ba aikin da ya kamata yayi na neman gafara da falala a wajen Allah ya zamanto sanadiyar shiga shi aljanna to mu ko ga sunan mi yasa ce adraka hubul kibar girma ya kama su saboda in mutum girma ya kama shi ya fi wahalar mu'amala mu turawa ga suna suna ɗaukar mahaifin suna kai mai zon da retret mu muke aikatawa waɗannan riwayoyin daban-daban sun zo akwai inda an ka kaddama wannan akwai inda aka fara da mahaifa akwai inda aka fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta anas da haka hadisin ya zo da sigogi da dama kuma dukkan su wato in aka hahaɗa su sun inganta domin hanyoyi ne daban-daban daban-daban daban malaman hadisi sun ingantar da wannan hadisi Allah ya gane da mu hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah wata rana ya ce ja a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce ya rasulullah ma haqqun nasi bi husni suhba menene haƙƙin mutane da game da al'amarin mutane in kyautata musu a rayuwata me ya kamata in yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace na'am ka saurara kenan zan yi maka bayani wa abika latubayyananna laka wato wa abika to nan sai ya ce wa abika in an ka ce wa abika na rantse da babanka ko ba haka ba a'a nan ana nufin uslubi ne na larabci an yi hasukin wata kalima wa rabbi abika na rantse da ubangijin mahaifinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru to kaga shi yanzu a ce ya umurci mutane kuma daga dawo ya ce ya aikata ko dai ya zama to daga cikin hususiyya ta ko kuma mu ce a'a dama larabci ya halatta ai hasu shi ko yafi kowa sanin Allah yafi kowa sanin alqur'ani yafi kowa sanin larabci an gane ni domin da irin waɗannan wanda suka ce ai to gashi nan ai ya ce wa abika a rantsi dan haka rantsuwa da babanka ya halatta ina fata amince ne kasan shi mai son ya saba ma Allah ko da an kama hujjoji bayananni sai ya koma ya tahi wani wuri dan shi samo wato wata shubha wadda zai zo da ita zai aiki la tunabba anna za a baka labari inda jami'i sai a ce la tunabba unna inda jama'a ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ummuka mahaifiyarka qala thumma man sannan wa qala thumma ummuk sannan mahaifiyarka qala thumma man sannan wa qala thumma ummuk yace sannan mahaifiyarka uku kenan qala thumma man qala thumma abuka sannan mahaifinka kaga mahaifiya saboda ta cancanta da wahala ko alqur'ani da yazo wace wasal al insana bi walidayhi sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin saboda wahalar ta tafi yawa kana cikin ciki karshe ka zama to sanadiyar mutuwarta a fasa ta jini na balala na malala daga jikinta a fitar da kai amma karshe ita an na farkon wanda zaka fara jefarwa a cikin rayuwarka don ka kai butulu dan akuya qala sayyatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabbini ya rasulullah ka bani labari ko ka sanar da ni liman mali kaifa atasaddaq dukiyata ta wace ce kuma wa ya kamata in fara yi ma sadaka in sa shi gaba liman atasaddaqa an ko liman atasaddaqa minhu qala na'am sai manzo Allah sai ce da kyau wallahi la tunabba anna na rantsi da Allah za a baka labari an tasaddaq kai sadaka ma'ana ka bayar sadaka ko ta wajibi ko mustahabbiya domin tana izmin to wajibi ko ba haka ba an gane ni an tasaddaq an shahita un guda an ta tasaddaqa wa anta sahihun kai kana cikin koshin lafiya shahihun kana wato makwadaici ga dukiyar saboda kullun ka zan babban mai kuɗi kuma kana son ka ƙara kuɗi mai miliyar guda sun kai su zan biyu mai biyu sun suka su zan uku mai uku su zan hudu shi yasa mutane ba su rabuwa da ciwon samun kuɗi to lokacin da kana cikin koshin lafiya kana cikin son dukiya kana ganin in ni ba wani miliyan biyar to ai ta yi nan da wata shida sun kawo min wasu kuɗi sai ka bayar ta'malul aish kana tunanin za ka yi tsawon rayuwa an gane ni wata khaful faqr kana tsoron talauci wala tuhmil manzo Allah sai ce kakka bari hatta idza balagat nafsuka hahuna sai rayuwarka ta zo nan kaga alamun ka mutu likitoci sun aura sun ce ma to wane da waya kai rayuwa to shikenan wannan sai ka ya ce qult qulta sai ka ce mali li fulan wa mali li fulan dukiya ta aba wane kaza dukiya ta aba wane kaza duki ba ta aba wane kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa lahum wannan lokaci dukiyar tasu ce wa in kareta ko da ka kyamace haka dan lokacin da kai kusan mutuwa dole ba yadda za a yi wasu sai sun yi gado ba irin ture bane balle mutum ya kwashi dukiya sai ya ce a bar makare da musa ko ba haka ba wai mutum zai mutuwa ya ce dukiya sai a ba karen gidan shi da mage ko ba ya tsarki ba musa ba ka gani hasara ce amma munan dole da ka mutu ƴaƴanka za su yi gado wa in karihta don haka ana son ka yi wannan lokaci ta fi lada saboda lokacin kana cikin son dukiya amma waɗansu sai su to a bari da yanda mun yi kusan mutuwa ba cewa a ba su can kaɗan kaɗan ina fata an fahimce ni wannan lokaci ba ta da lada mai yawa ba wai ana nufin ba ta da lada ba hadisi ya tabbatar daga Abdullahi dan Amr har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani mutum da Ibn Mas'ud shi ma ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani mutum anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka na babanka ne ko ba haka nan bane to wannan hadisin waɗansu sai su ce a'a hadisi ne da'ifi wannan hadisi ingantacce ne babu wata akwai hanyoyi da dama babu lokacin da za a tsaya a yi bayanin cewa ya zo ta wannan hanya ya zo ta wannan hanya amma dai wannan hadisin ingantacce ne sahabbai da dama sun ruwaito shi to yanzu amma wajen fahimtar sa sai kaga ana samun matsala wasu dan an ce da kai da dukiyarka da kai duk na mahaifinka ne sai kaga mahaifi yana son kawai yazo duk abin da dukiyar dan shi ya mamaye ba haka hadisin yake nufi ba ina fata an fahimce ni abinda hadisi yake nufi akwai hadisin da yake fassarar da shi an gane ni akwai hadisi na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi yake cewa inna auladakum lalle ƴaƴanku hibatullahi lakum kyauta ce ta Allah zuwa gare ku ko ba haka nan bane haka Allah ya faɗa a cikin suratul zukhruf lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur a cikin hadisi ba wannan yazo yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur sannan kuma a cikin aya aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ashe kyauta ce Allah subhanahu wataala ya baka an gane ni to in Allah ya baka kyauta fahum su ƴaƴan nan naku wa amwaluhum da dukiyoyinsu lakum naku ne idza ihtajtum ilaiha idan kuka buƙatu zuwa ga dukiya ashe dukiyar ɗanka kamar yadda wasu suke cewa mahaifi duk abin da ya ga dama zai da ita ba gaskiya bane don ya ce idza ihtajtum ilaiha wannan hadisi sahihu ne imamu al-hakim da imamu al-bayhaqi suka fitar da wannan hadisi kenan sai zamanto kana da bukata zuwa ga dukiya dole ne danka ya ciyar da kan yana da hali dole ba zai barka ba kana yawo kana bara abinda muke gani wannan lokaci kenan ko ba haka ba amma kuma mahaifi bai da izinin kawai dukiya ya ce yadda ya ga dama zai yi don nan kowa Allah ya bashi tashi milkiya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa Allah bai ce in haka dan ne kenan da dukiya babu mai dukiya illa iyaye wannan ko ba zai yiwa ba domin dukiyar ka kai zaka karbe shi ko kaka sai shi amshe maka ba kaga har yanzu dukiyar sai ta kuma a'a kuma inda haka dan ne da babu zancen gado sai mutun ya mutu a ce dukiyar shi za ta tashi zuwa ga mahaifa an gane ni amma in suna da bukatuwa a shar'ance tilas dole dole dole za a yi musu hadisi ya tabbata har yanzu daga abdullahi dan mas'ud yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina zaune sai na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ila Allah ta'ala wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah su abin da suke tambaya kenan abin aikin da Allah ya so don su aikata qala as-salatu ala waqtiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin sallah a cikin lokacinta kaga yanzu akwai waya yin sallah cikin lokaci masu shaguna ma'aikatan gwamnati dan takaci ha taron siyasa Allah shi gyara an gane ni as-salatu ala waqtiha yin sallah cikin lokaci qultu thumma ay sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani aiki qala birrul walidain yace yi ma iyaye biyayya to mu ko yanzu duk abin da ake yaka da kungiyoyi da turawa ana cewa a sai an daina ma iyaye biyayya qultu thumma ayyi nace sannan wani qala al jihadu fi sabilillah wannan hadisi ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi imam tirmidhi ma ya ruwaito shi imam an-nisa'i ya ruwaito shi ingantacce kaji abubuwan da ayyukan da Allah subhanahu wataala ya fi su in kana son Allah kenan ko kai gaugawa zuwa ga ayyukan da Allah subhanahu wataala ya a cikin wannan hadisi akwai abubuwa da ya kamata mu fahimta na farko za ku ga waɗansu hadisai ana ce manzon Allah wani aiki ya fi shi ce kaza wani aiki ya fi ya ce kaza sai kaga wanda an ka faɗa cikin wani hadisi ba shi aka faɗa cikin wannan hadisi ba to waɗanda ba su yi imani da hadisai ba da ma da abin sai suna amfani da wannan shubha kaji an ce can an tambayi annabi yace ayyul amali ahab yace kaza ayyul amali ahab yace kaza ayyul amali ahab sai a tarda hadisi 20 ko 30 ko 60 a ce maka to yanzu annabi shi na magana 60 kala kala daban-daban za su ce maka idan mutum ya magana biyu ni ka ɗauke shi sai ka ce maka daji zai ce to in annabi an ka ce ma ya magana sittin kamar mi ka ɗauki annabi kaga ba in baka sani ba za ka iya ganewa ba na farko abin da ke son ku fahimta ko cikin alqur'ani akwai wannan uslubi wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib wa huwa yud'a ila al-islam faman azlamu mimman kazzaba bi ayati Allah wa sadafa anha to anan alqur'ani yayi yayi ƙarya nan ya ce faman azlamu mimman kaza faman azlamu mimman kaza to ba a ganewa ne wannan malamai suna mai fassara dole sai kaje alqur'anin kanshi baka fahimce shi baka haimma ka zuwa ga hadisin an gane ni da an ka ce faman azlamu mimman iftara ala allahi alkadiba duk cikin mutanen da suka karkirkira ƙarya babu yanka da kai wanda ya ma Allah ƙarya na ana zancen makaryata ne layin makaryata ake nan da aka ce faman azlamu mimman kazzaba bi ayatin lahi wa sadafa anha babu cikin waɗanda suka ƙaryata waɗanda suka yi zalunci irin wanda ya ƙaryata Allah ina fata an fahimce ni to haka zaka fassara su faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi tun cikin takzibi ake faman azlamu mimman iftara ala allahi alkadib nan ga waman azlamu mimman iftara ala allahi kadiban na ana zancin iftira to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an ka ce ayyul amali ahabbu sai ya zamanto yana fassara guda biyu lokacin da babban aikin da aka fi bukata shine mi shine tauhidi ko ba haka ba tunda shine abu na farko wanda za a da'awa kan shi to nan kuma ya ce ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha alhali ko sallah bata kai matsayin ba bata kai matsayin tauhidi ba to ya zamu sai mu ce nan muna da abubuwa guda biyu ko mu ce cikin salloli domin jinsin ta yake magana babu sallar da ta kai irin sallar farilla don ita adda lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ko kuma mu ce a'a ya kalli halin kowane mutumin da ya zo mai tambaya idan mutumin da ya zo ya mai tambaya mutum ne wanda yake na tsaye da sallah cikin lokaci yana kokari ya kamata a ce mai sai a kwatsayar da shi zuwa ga wani aiki kaga wanga mutum ya zo ya ce zai yi jihadi jihadi ba yana da falala ba ko ba ayoyin jihadi ayoyin da suke zancen falalan masu shahada a wajen jihadi kana iya lissafa su baka iyawa yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لا يستوي القاعدون من المؤمن غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أمتو يا أكي وأن متن يزو جهادي أكتي من يقوم زواج إياه ينسى saboda jihadi akwai wanda zai zo ya tsaya wurinsa amma mahaifansa babu wanda zai zo sai a ce mai to yin mai mahaifan shi biyayya shi yafi kana son ka je neman ilimi kuma mahaifanka sun girma girma ya kama su me ya kamata ka yi kuma in ka tafi babu wanda zai iya tsayawa to dole in dai ka iya sallah ka san farilla awwalu ma am yace mai mai hadar yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi thumma ma'rifatu ma yusul bihi fardu ainihi to in ka sa abin da zai farlanta ma ainin ka shikenan magana ta kare tafiya bata zo gare ka ba domin ga wani farlo ainin nan tare da kai ina fata kun fahimta da haka kanka ce zaka daga domin zaka bar su shi yasa an ce wani ɗaya daga cikin shu'ara kuma yana daga cikin sahabbai dan shi da ya je wajen yaki sai ya zo wajen su baban shi zo wajen sayyidina Umar da sayyidina Umar ya ji waƙen da yake yi sai ce ina mahaifin shi yake aka ce yana wuri kaza sai aika mai sakon ce ka zo don ya ce wa innaka walti masul ajra ba'di ka baghil ma'i yastabi'u saraba yace wa innaka kai hakika kai dana walti masul ajra ba'di neman ladar da kake yi koma bayana ka bar ni tsoho bani gani da kyau ka wajen jihadi ka baghil ma'i yastabi'u saraba kaman mutumin da yake neman ruwa ne sai ya ga kawal wannuwa irin wannan da ake cewa ruwan wawa suna yake biya domin ga ruwa nan ka bar su ka kana neman kawal wannuwa ka bar mahaifinka to ku dibi irin waɗannan nassoshi da ayoyi waɗanda in mun ce za mu bi su ba mu lokaci ba zai isa ba ina fata kun fahimce ni amma na kawo waɗansu daga cikin su ta hanyar Allah ba mu lokaci wani lokaci a kawo waɗansu hadisa don suna da yawa to amma dalilin da yasa saboda wannan lokaci mun shigo lokaci ne wanda ana son tilas sai an ɗauke nauyin mahaifa daga 'ya'yansu da kula da su an gane ni waɗansu daga cikin mutane ba su gane ba sai su ga kamar gaskiya ne ake yi wajen ɗan kare hakkin ɗan adam ko kaza ko kaza ko kaza Allah shi ya ce maka ku an fusa kuma ahlikum na to don haka wallahi sai an yi hattara kwanakin bayan nan akwai abubuwa da suka faru har cikin ƙasar nan da kuma abin da muke gani ƙasar Najeriya yana da kyau waɗannan ƙasashen mu na mu yi tsaye tukuru mu ga an yi aiki da abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma kai ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce sai ya shiryar da mutane ba amma an ce ya gaya mu mutane amma kullun turawa in suka zo za su yi mun banna a cikin kasashen mu sai su laɓe ta hanyar inci da kuma mace aikin mace karantar da mace da kuma me yake da suna yare kankana unicef sai kaga an yi hoton mace da jariri shike da mawai kare haƙƙin yare ake yi da kare haƙƙin jarirai amma alhali kalima ce mai kyau kalimatu haqqin urida biha al-batil kalima ce mai kyau amma ƙarya ake nufi da ita domin idan aka bi dalla dalla aka bi diddigi sai a iske ƙarshe fasad ne banna ce a bayan wannan ina fata an fahimce ni to don haka nake son mu yi hattara sosai da yan kungiyar kare hakkin dan adam da waye da waye zancen karatun mace da aikinta musulunci bai ce mace ka ta karatu ba kalima ta farko iqra an ka ce in an kai ma annabi umarni al'ummar sa ta shigo ko ba haka nan bane iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mata an ce su yi karatu ba a hana mace ta yi karatu ba to amma menene matsalar take samu na samun matsala mace ba a hana ta yi aiki ba aikin nan akwai sharuɗa da dokoki ba a cika su shine matsalar da muke fama da ita ba a cewa mace ba za ta yi aiki ba a'a ta yi aiki wanda ya zama to cikin sutura tsarkakakka kuma aikin da musulunci ya yarda ta yi shi an gane ni mace bai dace al'aura ce bai dace ka fito ba da kai gashi nan gafili ko ba haka nan bane secretariya ba aikin da musulunci ya yarda mace ta yi bane a nemo maza su yi aikin sekretariya mata su yi karatu ya halatta su yi karatun likitanci yau karɓa aihuwa unguwar ba ko abin da ke cima arwanka wa ya kamata yi shi mata amma yanzu maza ne suke yi wannan aikin don haka a ɗaukar muna ƴaƴanmu mata a sasu cikin karatun da musulunci ya yarda waɗanda adda kwazo a tattare su wata mace ko an so ta yi karatu billahi la ilaha ba da ake karatu don mi don kullum ita ce ta ƙarshe kutal darni darni bai gane komai dole a bari baban ta mata aure ga azo al'amari shi lalace yana da kyau mu gane ɗabi'o'in yadda al'amuran suke tafiya ba wai haka kawai zamu cewa ba ba a yin aure za a yin aure wane ne wane ne kwanakin nan aka yi wani babban taro malamai da sauran waɗansu jagorori da suke jagoranci al'amura abubuwan ƙarshe farko sun bi lalacewa gaba ɗaya ƙarshe ne Allah ya sa an ka samu al'amuran hankali ya kwanta saboda maganganun da muke ji suna ba da tsoro cewa akwai abu uku a ƙasan nan ba yadda za a yi a bari mun san dama Allah ya gauna cewa su kafin rai wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba su bari mun san da ba za su bari ba saboda burin su kafirtar da mu amma matasa ko yau mun mutu ba mu da rai matasan da za su zo su san cewa waɗannan kadiyoyin canza musu huska akai to independence canza musu huska ne ake yi daga cikin kadiyoyin shine ana son a tsaye da haihuwa mutum in ya haihu uku magana ta kare saboda mi saboda kullum al'umma ta yi yawa al'umman nan za ta zama to ba za a iya yakarta ba bibitana ya ishe ka misali in ma baka da ayoyin qur'ani ba dalili na biyu abu wanda ba su son su bari shine karantar da ‘yan mata fitsaranci a cikin lakon da abubuwan da ake karantarwa ‘yan kaɗan ne amma yanzu sai suka zo har abin da bai da alaka da karantarwa tun daga tijiyam sai suka ciccira shi tun da malamai sun ce ba a yi sai aka sa shi kamar kaza kaza kaza an ka ɗauki maciyar sai an ka sanya shi a cikinsu sannan kuma suna son yarinya sai ta kai sha takwas sha takwas kuma kundi ya ce ba za a yi mata aure ba in ta kai sha takwas ita za ta aurar da kanta kaga mun samu matsala suka ce kuna nan kuna yi mai yara aure ku jiya fa da shekara goma sha uku kun ga kenan kura ta kai sha takwas ta aihuwa uku kun ga ta ƙara muna ta ƙara muna abin a shekara abin da sun ta kai sha takwas saboda wannan lokaci kaga ta jima bata haihu ba ɗa uku duk ta zubo su da baya sannan in ta kai shekara ashirin kaga in ta yi makanta aure ita za ta zaɓi wanda za ta aure da shi in ta kai ashirin sai lokacin da za ta fara haihuwa da ta kai talatin da biyar an yi mata allura ba ta sake haihuwa kina haihuwa uku ne za ta yi sun cimma burin su ta wata hanya abin da suka faɗa kenan wannan ba hujja bace dalili a ce a daina aihuwa ko kaza yarinya sai ta kashe kasu mu waɗannan abubuwan ba su muke so ba a yi muna tsari irin na kasashen mu yadda za mu iya yin karatu yadda za mu iya fita yadda musulunci ya tsara muna mu musulmai ne kafirai su yi tsarin su na kafirci mu ko a bar mu yi tsari irin namu da musulunci ba yadda za a yi tsarin su shi yi muna don mu musulmi ne ina fata an fahimce ni to don haka wannan tattaunawar da aka yi ba mu ji daɗin ta ba don akwai waɗansu maganganu da bai dace a ce mutum da ke kanin sa responsible ba ya ce ma malamai jahilai ba su abin da suke yi ba wannan magana ta yi nauyi sosai na farko daga cikin malamai akwai mahaifinka wanda ya haife ka na biyu malamai su ne shugabannin al'umma kai ko da ka zo aikin da kake yi biyan ka ne ake yi da ka bar wannan aiki magana ta ƙare in kana yau ba ku adda gwamnati ba kana iya gobe in za mu tattauna mun ka ce mu kare wannan ka zo ka shiga cikin mu gobe in waɗancan suka sabga su kuma su dawo tare da mu kullum haka ne ake yi mu aikin da muke yi ba na biya bane don Allah muke yi kenan zanta a ce malamai jahilci wannan magana ta yi girma amma ba laifi bane lalle malamai jahilai ne jahilcin su shine busu iya faransai ba jahilcin su shine busu san abin da turawa suke faɗa ba amma sun san abin da Allah subhanahu wataala ce sun iya sallah sun san yadda ake bauta ma Allah magana ta ƙari ina fata an fahimce ni don haka wannan magana tana da girma kuma muna son mutane su yi hankali makarancin nan an mai da mana suna ta cin makarancin nan gashi nan abubuwan da ake karantarwa fitsara ce zalla yaro dan CMN an kai mai hoton al'auran mace aka bashi aka ce ka zo a gaya maka abubuwan da ke ciki nan wuri kaza nan wuri kaza yazo wajen mama ta ba ta ce mami ya suna kaza bai suna kaza ta je lakol dan CMN tana kuka ta ce menene kuke koya ma yara an tattauna an ce an jaye su to kuma yanzu mu ya kawo waɗannan abubuwan an ɗauki matiyar sai aka rarraba na farko akwai science shi ne abinda ake cema kiwon lafiya sai suka sanya waɗansu daga cikinsu sai aka zo cikin economy familial af menene economy familial a rage aihuwa ko ba ka nan bane tun da familiyar wadda da alaka da fami economy ta fami shine a tsaya bakin ɗiya biyu ko ɗiya uku shi da abin da ake son a ce amma ba a fasa ko ba haka nan bane sai aka zo kuma aka dauki saura cikin geography aka sanya su demography wajen yawan al'umma paske Niger duk duniya da aka bincike ta ko ina yawan haihuwa ko ba haka ba sannan jihar mana ita ce a top wajen haihuwa to shi su suka ta kokarin a ga ya za a yi nan da shekara hamsin an ce al'ummar Nijar za ta yi yawa suke kokarin su san yadda za su yi suka maido hankali su ga waɗannan kasashen wannan abu ne da ke gafili yake an san da shi to sai aka sa cikin geography ga yadda za a yi tunda ana population da kaza da kaza da kaza ga APS nan muna gani ana karantar da ƴaƴanmu kana docci zu kana ganin ɗiyarka ta sa wando tana gudu cikin mata in APS gaskiya ne maza a ba su namiji ya musu APS su koma gehe mata su kuma a yadda musu lokacin da su ya kuma keɓe inda ba a ganin su mun yarda da motsa jiki amma wai sai a zo a ce mana motsa jiki ina da Allah ce a haɗa maza da mata da guntayen wanduna su motsa jikinsu wannan fasikanci ne to ba a magana kan wannan ku dawo ku gyara tsari irin namu na musulunci da zamai amfanuwa waɗanda su yi a'a ana kaza ana kaza ai mutane ba wai su gane amfanin karatun bane problem kin ya za a yi ayi karatun ba a saba ma Allah ba shine abin da kamata mu duba to don haka wannan magana ta cewa ba a ɗauke hannu kan zancin waɗannan maganganu guda uku su ma malamai aikin su wanda Allah ya dora musu su faɗi gaskiya cikin kowane lokaci ba za su ɗauki waɗannan kadiya guda uku hannu ba duk yadda za a yi wallahi wallahi waɗannan abubuwa guda uku wallahi ba zai yi duk da tana da ake ƙarya suna cewa sun yawa sun ci arga haihuwa gashi nan shugaban kasa ya fito ya bayani ya ce yanzu a cigaba da haihuwa duk ƙarya da ake yi muna tana ita ce wadda tafi kowace kasa yawa sun ce a cigaba da yi ya za a yi a ɗauko tsarin su a kawo muna ina fata an fahimce ni tsarin kasashen kafin rai kanada kashi 90 cikin 100 na mutanen ta ba su da aure duk zina ce ake yi babu zancen aure manya-manyan su ga sunan waɗanda ba su da aure shugaban kasar faransa har yanzu faransuwa waɗanda bai da aure concubinage ta shike yi to yanzu waɗannan su ne an misali gare mu a cikin al'umma wanda ba zai taɓa yiwa ba ya kamata mu san abin da muke yi mu musulmi ne akwai bambanci tsakanin musulmi da kahiri da kirista da banasari da bayahudi wannan ita ce ka'ida ba a cewa wai har kabun shidda wai an kai wai kasar tunisi shi wa mutum yana yana ga malamai ai kasar tunisi an aza doka yarinya sai tana da shekara 18 an aza doka sai yarinya ta abin ga an tsaye da haihuwa bakin mutum biyu ko mutum uku mu tunisi muke bauta ma ko Allah mu ba saudiya muke bauta ma ba ba wata kasa ta kasashen laraba muke bauta ma ba Allah muke bauta ma abinda muka gani Allah ya ce ai shi zamu yi ko ana aiki da shi ko ba aiki da shi a wata kasa to tunisi ka ce haka nan sai shekara goma sha takwas ake ma yarinya aure to tunisi an ce yarinya da duk ta yi ciki ta ba likita jika uku ya zuba da mata wannan ciki a nijar ba kuwa wannan doka an ce kuma idan likita ya tambaye ta waye miki wannan ciki sai yayi kaso ta shekara biyar a tunisi an ce ba a yin mata biyu to Allah ne ce ka ai wannan a tunisi akwai karce ana kira ne zarkun mata ne he da budurwa dubu goma a cikin wannan karce zaka biya kuɗin tike na shiga in ka shiga duk wanda ka haɗu da ita da ka zaɓe ta zinani zaka yi da ita tun da ka biya kuɗin tike akwai wannan karce a Nijar ba ku irin wannan karce ba ku ɗauko ƴaƴan ku irin wannan karce da su in gaskiya ne to wannan magana a shirya a tsara mutum ko da ya zo duniya an yi mulki an ƙare itilar ya tafi fir'auna ya tashi abu jahal ya tashi kuma musulunci bai tsaya ba ya ci gaba wannan shine abin da muke bukata kuma kowa akai wata rana kana ganin kai ba kowa bane wannan shine ya kamata mutum ya tuna da Allah don haka ku duba ku gani nan Niger yau gashi muna gani ku diba cikin gidajen tele irin abubuwan da ake nunawa na fitsara gidan tele wa fito yi magana me yasa ake bude ma alfasha kofa a ce kuma mutane ba za su yi ma iyansu tarbiyya ba dibi internet yaro karami yanzu da ya buɗa ya san inda ake shashanci ya za a yi mutumin da ya san irin wannan a ce ba za a mishi aure ba da kaga mutum shekara goma sha takwas bai san abin da an mace ba shekara ashirin sai a yi mai aure da mata sai a kai ta masu yi wata uku bai san ta ɗiya mace ba yanzu wa yaro karami in ka ji magana da ke gaya ma sai kanka kashi kanka shi na juyawa karamin yaro ɗin shekara shida shekara bakwai saboda waɗannan internet skills kenan yanzu alakol a koya fasikanci internet fasikanci tele fasikanci yara sun lalace kuma an ce dole sai an kalle su a haɗa iya maza da mata kuma ka kalli iyaka kuma ba za ka yi mata aure ba shi ne ake cewa cikin wannan ya kamata abubuwan da ake yi a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gashi nan ku duba da mutumin da yake da ƴaƴa yana jin daɗi amma yanzu sun zamanto maka matsala abubuwan sun yi yawa tarbiyyar tun kafin ma turawa su zo ta fara taɓarɓarewa abubuwan da kake jin mutane suna faɗa game da mahaifansu ba ta da daɗi gashi nan kuma tarbiyyun da suke gaya musu sai su ce kai babanka mine ne ai babanka ba wani abu ne da yake zakuwa ya ce maka wai shi ya haife ka shi maka tarbiyya ina ruwan shi da kai ai mace ce ya gani yana so mai kyau shawa ta ce yabbe yabbe bukata ta ya san kai zai haihuwa ina kai ina shi wai shawa sai ta zai biya ya riga ya bai shawa ta ya kare to don haka ina ruwanka da shi wace wani haƙƙi na gare shi gare ka ka shahe ka ai mace ta gani mai kyau ce shi nasu ka ji tarbiyyar da suke basu shi yasa ka jin wani wani ya ce ma baba ne wato wai mahaifin shi bai da abin nan lokacin da ya taso yana karami tsoho yana taimaka mai yanzu da mahaifin shi abin ya ja da baya shi ko ya taso sai ya ga buhun masara da nashi aka aiki da na tsoho na yanzu ko nashi aiki sai ce ka ni ni hawal harkar nan wallahi na hasun kowa shirki gida ne wai kaji kowa shirki gida ne shi na shi yanzu zai taimaka mu tsoho shi ko wani tsoho da suka tahi noma da shi da ɗanai ya ce ma yaro hizo gona ga shi an yi mai aure ya ce bai zuwa tsoho ya ta aiki ya dawo ya zaka ce to ni daga yanzu daga yanzu ban ci da kowa ya ce ni ko daga yanzu ban ci da mata kowa tun da an ce ba a ci da uwa kowa kenan ba a ci da uwa ta ko to shi ko bai ci da mata kowa sai dai a barta ta mutu abin da suke so shi ce mu tsoho kenan abubuwa ne ga sunan muna gani ina fata an fahimce ni kowa ya rike gida ne haka suke cewa to ka ji abin da suke faɗa sannan kuma nan Nijar wani abu ya faru da yake cikin salihin su ƴan kare kungiyar haɗin adam na ba su yi magana ba wani bature ne ban sani ba ko mun faɗi wannan kissa bature ne yake zuwa nan cikin karce-karcen jama'i akwai inda in dare ya yi matan banza suke zuwa tsaye bisa hanya shi kenan sai ya zo sai ya ɗauki mace ya biya ta yi jinga da ita mai tsada in aka je sai a biya ta ashe waɗanda suka san shi so guda ke ɗauka su ba su sakewa ran nan sai ɗauki wata yarinya da aka je ashe ba shi ne ke lalata da ita ba kare gare shi irin waɗannan kare special shi ko da aka je jika hamsin aka yi magana ko jika nawa ne bayan ta ji ta kare ta ce ba za ta yadda ba shi kenan sai ɗauko bindiga kuma ya saki kare ya ce in tara so zafi kaga sai mutuwa sai ta amince dole ko da kare ya zabura ya kai gare ta da yake bata saba ba da sai tension kinta ta hausa ta mutu yanzu da aka haka sai ɗauko ta sai ya sama hanya aka zo ana bincike sannan aka gano da suka ji labarin abin da ya faru bature ba a kama shi ba kawai sai suka ɗauke shi suka sace cikin iri suka kai shi kasarsu saboda in population ta jiya zuwa na za a iya kamo shi a zuba mai isa ko ba haka nan bane ko a je a kashe shi to yanzu kai daga cewa kana kare haƙƙin ɗan adam ban ji ɗan kare haƙƙin ɗan adam ba a nijiran da ya buga magana suna ina ba kare haƙƙin ɗan adam kakai ba kare shi yi lalata da ɗan adam shi mutu shi baturin ya zo a cikin ƙasar mu yamuna wannan walakanci waye magana me yasa ba su faɗi abin da ya aikata ba me yasa ba mai hukunci nan Nijar ba amma sai wanda zai ɗauka ɗiyata ya bada ta aure na halatti ne ake zakuwa a ce za a bi shi a wani abubuwa wallahi wallahi ku kira abin da zai zo muku dole na a ce alaƙa tsakanin ɗa da uba mata da miji alaƙa ce ingantatta akwai girmamawa nan wani tsoho ya tsere ta ya yi kusan mutuwa amma da yake tarbiyya ce irin ta bariki da mata da iya ba su ganin tausayin mahaifansu shikenan ko mijinsu shikenan bai da lafiya kawai sai suka yi abin ga abinci ma sai aka bari sai dai da gidan makota a kawo dan abinci ana bashi sai suka san tsammanin mutuwa zai ana ta dariya ana jiran ya mutu tunda ya bar babban gida mai tsada a sai su kawai a rarraba kawai sun inda Allah karimur rahimu sai ba wannan bawan Allah lafiya da ya tashi sai ce musu to ni na so in je kauye gida inda asali na yake sai suka ce to ai kai ka zo dai ta tahiya saboda suna ganin su ba su koma kauye saboda sunan suke kuma su ga gida nan sun gadi da su da ƴaƴansu tsoho sai ɗauki takardu biya da su ran nan ba a wuce wata uku ba kawai sai suka ga an zo an ce musu to suka ga ana dibi kasan mai gida in yasa gida sai to ya dibi gida ne lahiya suka ce a gida na wani a suka zabura ina takardu babu takardu ashe tsoho ya doke takardu ne sai sa gida yanzu kan sai suka yi kauye ko da suka zo suka tambaya ina shiki babu shi an ka ce mu mun jima mu gane shi ba subhanallahi rikici ya barki ana nan ana nan can ashe wajen francophonie sai sai gida da ya sai gida ne ya gine ya bude shago ya aure ne ran nan sai ga su sai ga su tahi ah suka zo lahiya kai ko kakana kai mu na cini muku gida ku kunka nemo min kuɗin shi yace abu guda na haihu da ku kuma ina jin tsoron Allah zan taimaka muku ku shigo amma duk wanda ya min wa iskanci cikin gidan ina kura mun gode Allah ya saka da alheri muna hukan Allah babu tarbiyya babu imani babu tausayi a nan ya mai an kai wannan al'amari ina fatan kun fahimce ni to dan haka ya kamata mu gane cewa yayi mu iyaye biyayya abu ne da addoni nan ya mai ba auce wata takwas ba wani yaro ya dauko addasu ya kashe babane sai da an ka ka ekip ta sojoji ta kama shi ta polisai kuma da aka yi justice aka ce mi ka so ka yace kashe shi ne sudi don mi yace kuɗi gare shi ya ki bani an ka ce an samu shekara nawa na ce kai dan iska ka saka kadan haka ce mu juju a nan ya mai kwanakin baya cikin dusu kuna ji wani ya kashe mahaifiya tai nan kuma ya mai kwanakin nan ko wata biyu ba a yi na kwarai ba wani ya kashe mahaifiya tai an ka zo an ka kama mai tsaron ta vigil ya ce a ku sake shi shila ya kashe ta don mi yace maza take kawowa ta kashe aure da baban shi ta zo ta kama gida mai tsada tana harkar banza yayi yayi da ita ta kiya shi kushe sa ya kashe ta ku shiga sama internet shi nan cikin Nijar an kai shirin jama'a don haka abubuwa ne waɗanda tun abinda turawa suke so gashi nan muna ganin ya fara bayyana cikin al'umma kaka za a yi a ce mu tafi da irin wannan to wannan ba zai taɓa yiwa ba a faransu wani yaro ya karki bakansu daga amurka ya taho faransai ne cikin wato jirgin sama sai ya ga an gwado wani film wani mutum moto ya buge mahaifa ne ko mai mota an je an bashi assurance ta bashi kuɗi shi kenan ya ma iyaye ne waya ya ci musu yana nan tafi ashe shi ko bai da kuɗi talauci ya samu kai da zuwa wannan film da ya gani sai su yi giya ɗaurin iyaye ne ya zuba isan sai kunna wuta sun ka kama da wuta suka kone mi ya so saboda a bashi asiransu ta bashi kuɗi da an kai bincike sai aka gane ba gobara bace shine kunna wuta shi amma dai aka kai shi aka liƙe waɗanda an musabbabin samun ka kai an musabbabin su ba duniya ku jibi tarbiyyar da akwai kasashen su wani yaro a ingila yabba mahaifiya ta kashi aka je justice ko kotu sai sai juju ya tambaye shi da wani dalili ka buge wannan kasan ta yace eh mahaifiya ta ce don me ka buge ta yace akwai wani wata abin nan ake ce ma seri kun san seri irin filmkin nan na soyayya soyayya ya ce to dama duk yini sai ya kalli wannan seri za a yi wata action mai kyau kawai sai ta zo ta gitta bai ga wannan action kin ba sai ne ya bace ba sai da aka sai da ya make ta ya bata kashi sai juju ya ce kana da gaskiya ita ta bata ma da rai billahi la ilaha illa huwa ingila an kai wannan yanzu waɗannan su ne al'umma gari abin da ya sa kuka mun tsaya nan wajen wannan nukta nukta ce mai muhimmanci dole sai mun gane inda muke yanzu dan haka ya ku yan uwa musulmi ya kamata a ce mun san ciwon kanmu mun tsaya mun yi tsaya mu alaka tsakanin ɗa da mahaifi alaka ce ta soyayya da girmama su alaka ce wadda ya kamata kowa ya san matsayin wani dole na kuma mu yi kokari mu girmama mahaifanmu an ce mini lokaci ya matsu kuma abubuwan suna da yawa amma a gurguje na saurari doce beli kan zancen wani sabon hukunci da zai fito a Kano da ake son a kawo na ji waɗansu maganganu muna kira zuwa ga shugabannin ne musamman waɗanda 'yan gida ne na addinin musulunci domin masarautar kano masarauta ce shehu usman dan fodo shi a dalilin kafuwarta ko ba haka ba kenan masarauta ce ta musulunci shugabannin ta musamman wanda annai yanzu mahaddacin alqur'ani ya karanta larabci ya san boko amma abin da muke so in za a yin abubuwa a bisu a hankali ɗaya daga cikin daktar daktar wato profesa na jami'a ta bayero da aka zo kan zancen auren nan ya kawo shubuhin cewa a'a ai cikin tabaqat na ibnu sa'ad da kuma fatahul bari da menene ya kamata a ce yarinya ba ai mata aure sai ta kai 18 ai auren aisha da manzon Allah khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ya gudu ya tafi yarsa shi ko sarki da aka bashi magana muna ganin shi jagora mu ba mun ce ba kada a yi ma abubuwa tsari amma kada ya zamanto za a bi nasoshi a lankwasa su a murƙe su don saboda a biya mu turawa bukata ba shi muke bukata ba mu da kanmu muna son gyara amma sai ce a'a wai riwayar da aka wucewa Aisha ta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai cikin tarihi na Imam Tabari ai an nuna Aisha an haife ta kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira kenan tun da kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira tana da shekara nawa lokacin ai wannan yana nuna cewa kina Aisha ta fi shekara tara shidda da aka yi mata aure ta kai shekara goma sha wani abu da kaza da kaza da abin da haka tarihin tabari ba ɗaya ne daga cikin littattafan musulunci ko to littafin tarihi ne babu malaman da sun kai ittifaqin tarihi na imamu tabari sahih ne shi kanshi imamu tabari da ya rubuta bai ce dukkan su ingantattu bane ya bar maka a matsayin ka na mai neman ilimi ka yi bincike ka gano in su inganta ko ba su inganta ba ko ba haka nan bane amma idan muka diba littattafai na sunna waɗanda suka nuna Aisha ta yi aure da shekara shidda ko bakwai ba su ci karo da juna ba tana da shidda ta shigo cikin ta bakwai imamul bukhari ya yi wannan riwaya imamu muslim ya ruwaito wannan imamu nasa'i ya ruwaito wannan imamu darimi ya ruwaito wannan imamu ibnu maja ya ruwaito wannan imamu ibnu jarud ya ruwaito wannan abu dawud at-tayalisi ya ruwaito wannan imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisin kuma cikin tabaqat na ibnu sa'ad da su suka kafa hujja da shi kuma an yi riwaya cewa ta yi aure da shekara 6 zuwa 7 ta haka ba mu bukatar ga hadisai ingantattu sai mun kuma wani tafan tarihi ko sai mun ɗauki wata ƙaziyya wadda ba ta da wani ƙarfi ko ba ta wani dalili wannan ƙaziyyar ga dukkan alamu ba mu iya samu yin magana kansa sai sati mai zuwa Allah kamar dare insha Allah za mu zo sai mu yi bayani akan ta sai mu ci gaba abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta muna wassalamu alaikum wa